أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله shawashe annasu ala arba'ati aqsamin mutane akan kashi hudu suke ismun sa'idun fi lufsati sa'adati wani dama dan arziki ne mana dan aljanna ne kuma sai Allah ya hada shi da arziki tun a duniya wa ismun sa'idun fi lufsati shaqawati wani kuma karshensa mai kyau ne amma sai Allah ya sa shi ya shiga wasu layuka kafin ya dawo kan shari'a din wa ismun shaqiyun fi lufsati sa'adati wani kuma shaƙiyi ne mana ba shi da rabo a lahira amma sai Allah ya sa shi a cikin riga ta mutanen kirki sai kawai sai ƙarshen ya zo sai a canja wa gismun shaƙiyun fi lufsati shaƙawati wani kuma dama tun farko ma ba shi da rabo kuma a irin wannan rigar dama aka sa shi sa'idun fi lufsati sa'adati mai arziki kuma dama a cikin rigar arziki tun da ya zo bai san saba wa Allah ba kal anbiya'i kamar annabawa wa man tabiyahum da wanda suke bin su hum su ada'u fil azali tun farko tun tuntuni ma tun lokacin da Allah ya halice su ma halice su mutanen arziki ne duniya da lahira wa hum ya'maluna amra al akhirati suna aiki irin aikin lahira malabisuhum malabisu sa'adati shigarsu da kamanninsu da komai dinsu da rayuwarsu rayuwa ce ta arziki mana ta arziki tsakaninsu da Allah wa qismun ashqiya'u fi lubsati su'ada'i wasu kuma mutanen banza ne amma sai Allah ya sa su a cikin rigar mutanen kirki ka iblisa kamar shaidan wa birsisan da birsisu da muka karanta isa sajiya wa bal'amun ba'ura da bal'amun dan ba'ura wanda shi ma ibada yayi ta a cikin bani isra'ila yayi ibada yayi ta ibada dalilin yawan ibada sai da ya dawo yana nan a duniya yana ibada amma yana jin abin da lahul mahfuz take rubutawa duk abin da duk tasbihi na mala'iku yana ji amma da yake ba mutumin arziki ba ne Allah bai rubuta shi mutumin arziki ba ƙarshensa ya ƙare zamanin annai Musa annai Musa ya shirya zai kai musu Allah ya ce ya je ya yaƙe su ya yaƙi mutanen Bal'amu sai suka je suka yi suka yi kamun kafa da shi cewa kada yaƙin annai Musa nan ya shi su to sai ya tashi zai roƙi Allah akan kada Allah ya kawo yaƙin annai Musa Allah kuma shi ya aiko annabi Musa Allah ya hana shi ya sake yunkuri aka hana shi da ya sake yunkuri shikenan sai Allah ya zare duk abin da ya bashi na arziki duk alherin da Allah ya bashi da ibada sau duk Allah ya soke shikenan Allah ya mai da shi kaman kare shine Allah yake misalin sa fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tarhuqu yalhas ya dawo kaman kare duk inda yake duk inda yake tsaye yana lallage mana yana yana zare harshe to daga nan ya ga dai ya halaka da ya tabbata ba shi da rabo ya ce tun da dai yanzu ya tabbata ba shi da rabo to yanzu ya musu dabarar da yakin annabi musa ba zai shi su ba shi ne ya shirya musu dabara ya ce su bari sai mutanen annabi musa sun zo sun yi sansani sai su shirya yan matansu shiri mai kyau su hada su da kayan talla sai su kai sansanin inda mutane annabi Musa suke inda suka samu mutum ɗaya cikin mutane annabi Musa ya lalata ɗaya daga cikin yaran shikenan yakin ba zai ci su ba kuma haka aka yi shikenan suka turo yaran nasu suka zo inda annabi Musa suka yi sansani a sai kuma si- Allah ya sa wani shi ma a cikin mutanen annabi Musa amma kuma mara rabo za a she shikenan ya ya ya dauki yarinya ɗaya ya lalata da ita ya riƙo harunta ya fito yake cewa annabi Musa yanzu Musa sai ka ce wannan ma haramun shi a gare ni ko annabi Musa ya ce ai ba matarka ba ce haramun ce mana shi ke ce to ko haramun ce wannan kam na riga na mallake ta to daga nan dai shikenan haka yakin annabi Musa ya ce to ba za a shi nasara ba a koma to ba shi su dai da yakin ba amma shi ya halaka shi bal'amu to duk waɗannan mutane ne marasa rabo Allah ya sasa cikin ri- rigar mutanen kirki amma daga ƙarshe za a zara rigar Allah bai ɗaya rigar iblisun ba ya shirya ta iblisu zai da ya shiga cikin mala'iku ma yake ibada har ma in gari ya waye mala'iku wajensa suke zuwa su karbi ibadar da za su yi amma ƙarshen sa ya zawa dama ba rubuta shi na arziki ba bai ƙare arzikin ba shi ma birfesu da muka yi karatunsa jiya shi ma ya ya ƙare kaga shi ma ibada ta shekara tamanin yayi yana ta bauta wa Allah amma duka da yake babu wannan arzikin bai ƙare da arzikin ba a kafiri ya mutu to haka shi ma bal'amu kulluhum kana ya'budu Allah kowa a cikin su ya bauta wa Allah ibadatan hasanatan ibada mai kyau kulluhum fi zahirihi yalbasu lib- eh, libasa sa- sa'adati kowa a cikin su za a ganshi ya sa riga irin ta arziki walakin nau shaqiyun akhiru amrihi mana amma kuma ƙarshen lamarinsa ba mutumin arziki bane mutumin wuta ne mala ila shaqawati shi yasa ya karkata ya koma zuwa ga eh, eh, kaskanci da rashin rabon wa qismun shaqiyun fi libasi shaqawati wasu kuma dama haka Allah ya yi su da mutanen banza ne kuma a banzan za su zauna a banzan za su kare su ne kal kuffari kaman kafirai kafiran da tun da suka zo duniya ba su taɓa yadda da wani annabi ba ko kuma a su yadda da wasu annabawa sun ki su yadda da wasu annabawa ko kuma a ba su yadda ba da Allah ba kafirai suna nan dai kashi kashi kuma suka rayu da haka suka mutu da haka suka tafi wuta kaga su kuma dama an rubuta su an yi su ne dama mutanen banza ne kuma sun rayu a banza kuma sun tafi a banza wa ashu fil kufri sun rayu a cikin kafirci wa matu fil kufri suka mutu a cikin kafirci wa sa'idun fi lufsati shaqawati wa mai arziki kuma wanda karshen sa mai kyau ne amma sai aka sa masa riga kuma ba riga kirki ba man kana kafiran fi bidayatihi shine wanda farkon lamarin sa ya zama kafiri da ba musulmi bane yayi ta cutar da kafirai kamar wasu kenan daga cikin sahabbai haka suka yi suke ah, yanzu kamar Khalid bin Walidi a mutum ne a zamanin jahiliya shine yake shirya wa kafirai yadda za su ci yaƙi da annabi sallama ya da yawa a dalilinsa aka shi sahabbai har suka zama shahidai suka yi shahada yanzu kamar yaƙin uhudu shi ya shirya shi kaga kuma yaƙin uhudu ai kafirai sun ci nasara to amma kuma da yake wa sahabin manzala ne sallama mutumin arziki ne zai rayu da annabi zai mutu ya je ya zauna tare da annabi kuma bayan manzala sallama zamanin sai na umaru shi ya bude garuruwa da yawa kasashen duniya da yawa ya bude shi ya bude syria shi ya bude iran shi ya bude iraki shi ya bude jordan shi ya bude lebanon shi ya bu- kas- kasashe da yawa ya bude Ah, to shine za a gan shi ya- ya- ya shiga cikin wata riga da farko kenan rigar da ake gani kawan ba ta arziki ba amma daga ƙarshe wa ala amruhu ila an yaslama daga baya kuma sai ya zo ya musulunta wa ya tuba ya tuba ya bar kafirci ya dawo musulunci har ya zama shugaba ma kamar shi Khalid din da ire-iren su to haula'i waɗannan birsisa da bal'amnu ba'ura da iblisu waɗannan tun farko ma Allah ya riga ya rubuta su dama mutanen banza ne walakin labisu lubsatar sa'adati fi bidayati amrihim sai suka sa riga irin ta arziki a farkon lamarin su amma daga karshe karshe su kuma sai ya koma yadda aka yi su shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam zai yi arziki zai yi aiki yayi ta aiki yayi ta aiki wani zai ta aikin mutanen aljanna sai tsakaninsa da aljanna ya zama kamar taki daya mana kamar ɗanin hannu shikenan sai eh, takardar da aka rubuta masa ta asali sai t- sai ta dawo ta jindaya a kansa shikenan sai ya bar wancan aikin aljanna ya kusan shiga aljanna shikenan sai ya saki aikin aljanna ya ridda ya mutu a kafiri ya je da wama wuta Allah ya kiyaye wani kuma Allah zai yi shi ya bashi yayi ta aiki aikin irin aikin mutanen wuta yayi ta barna yayi ta barna yayi ta barna sai ya zo dab da mutuwa sai Allah ya sa masa imani shikenan kamar ba yahudan nan na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda in ma kullum manzo Allah in zai in zai tafi masallaci to akan hanyar da zai tafi sai mutumin ya zo ko ya sa najasa ko ya sa kaya haka suka rayu haka suka yi ta zama da annabi sallama har har dab da mutumin zai ya kusan mutuwa sai ya rashin lafiya sai annabi ya ga kwana uku bai ga wannan ba najasa a hanyarsa babu kuma wannan kayar yake tambayan ya labarin mutumin nan aka shi ya bashi da lafiya ya ce mu je mu gaishe shi ya dauki sahabbai suka tafi za su gaida wannan ba yahude ba yahude ne da suka je gaishe shi matarsa ta ce ai baya iya fita ko daki yana daki yana kwance sai annabi ya ce to ai mana iso mu je mu duba shi aka yi musu iso ya zo manzo Allah sallama ya zo ya same shi sai ce kai amma Muhammadu da dai ba don addinin ka nan ba abinda nayi masa ba wallahi da na canja na dawo addinin ka sai dai matsalar ba abinda nayi wa addinin ka yanzu kuma na ga tabbata mutuwa zan yi to tunda ba abinda nayi wa addinin ka ko na shiga ba zai amfane ba zai amfane ni ba annabi ya ce a addini zai amfane ka yace ta yaya yace ai kalma ɗaya ce in dai ka faɗe ta shikenan yace to a gaya masa kalmar manzo Allah sallama ya laƙara masa kalmar shahada ya faɗe ta yana faɗin ta ya mutu shikenan aka ga manzo Allah sallama ya fito wajen mutane yana tafiya da yatsunsa mana baya takawa da kafarsa gaba ɗaya sai yake yake ta murmushi yana dariya yana cewa alhamdulillah yau Allah ya ‘yanta bawan da ya cancanci shiga wuta zuwan mun nan Allah ya ‘yanta shi ya wai da shi aljanna ya ce suka ce to ya rasulullah mun ga yadda kake takawa ya ce mala'iku ne da suka zo za su halarci jana'izarsa suka cika wajen nan har ma ba inda zan taka shi yasa nake irin wannan tafiyar kaga shi kuma ya ƙara rayuwarsa a cikin aikin asha amma gashi kuma ƙarshen sa yayi kyau to haka wasu suke to shine ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun rai ta duba ma gaddamar lingadin mai ta turawa gobe zaman duniya yadda yake kamar zaman ma'aikacin gwamnati ne in kana aiki to akwai wani ana biyanka amma kuma akwai abin da ake ajiyewa naka wanda sai ran da ka gama aikinka kai ritaya ka dawo gida shine za a biya ka dama ka ne tara maka so ake yi kai baka sani ba to haka in ka zo duniya ka zo gurin aiki ne za ka yi ta aiki alyau ma'amalun wala hisabun wangadan hisabun wala amalun yau aiki kawai za ka yi ta yi in ka zo ka yi sallah ka yi nafila ka yi sadaka ka gaida marasa lafiya ka je ka yi wannan ka yi wannan kana ta ayyukan alheri ba za a nuna maka abin da za a baka ba ko nunawa ba za a yi balle a baka ba wanda zai salla ya sallame a ɗauko miliyan ɗaya ce ga ladar sallaka ko da in dai musulmin kirki ne da dai ya kaddara ya yi salla ya gama ya sallame a ce sallan nan zaka sayar min ita a miliyan ɗayan baka ita ba zai yadda ba a saboda in aka karbi sallar me me me miliyan miliyan anan zai batta sallah kuma zai tafi da kayansa to shine sai a ta tara masa aikinsa a ta tara masa ladan aikinsa ladan ana tara shi ana tara sai ran da ya je lahira in ya je lahira sai je ya samu ladansa wanda ba shi da iyaka wace ya sama mutum yana shiga aljanna Allah zai iya sashi aljanna saboda kyakkyawan aikin da yake tsakaninsa da Allah amma dawwama aljanna niyyarsa ce take dawwamar da shi aljanna niyyar musulmi duk musulmi da Allah ya kawo shi duniya da Allah zai bai shekara miliyan guda ba zai taba tunanin akwai ran da zai daina sallah ba to wannan niyyar cewa ba zai daina sallah ba to ita ce niyyar da za ta dawo da shi a aljanna idan aka tattara ayyukansa masu kyau aka ce an biya shi aka kai shi aljanna to shikenan ga kayayyakin da aka baka ga komai da komai to amma abin da zai dawo da kai kayi niyya ba za ka daina bautawa Allah ba Allah kuma yayi niyya ba zai fidda kai daga aljanna ba wal tanzur nafsun rai ta duba ma ta ma gaddamar me take turawa lingadin zuwa ga gobe kiyama jaa wafdun min mudara wasu mutane sun zo daga wani, wani wata kabila da ake ce mata mudar mana a mudar din na akwai kakan manzo Allah sallama mai sunan mai wannan sunan wa hum uratun alaihim busun shadidun suka zo ba su da rigunan kirki kuma da an gansu an ga akwai wahala wa hum minal muslimina ko musulmai ne wata ma'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi aka ga fiskarsa ta canja saboda kallon yanayin mutane musulmai da suke shige irin wannan yanayi sai ya ji bai so haka ba fa habba an tujma lahum sadaqatun sai ya ce to to a hada musu mana ya kama yayi tunanin kai ya kamata a tara mutane sahabbai su samu abin da suka hada wa mutanen nan su samu yanda za su rayu shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhallazina amanu ya ku mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah waltazun nafsun rai ta duba ma gaddamar mai ta mai za ta tura ko kuma mai ta tura lingadi saboda gobe kiyama liyawmin lingadi saboda tashin gobe wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shi ubangiji kabirun masani ne bima ta'maluna abinda kuke aikatawa fasara rajulu yati bi sadaqati hatta jumi'a min al-libas haka kuma sai wannan ya kawo wannan ya kawo haka suka ta yi hatta jumi'a min al-libas wan nafaqati shay'un kasirun har aka tara abu mai yawa na abin shi da kuma tufaɗin riguna fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ga fiskar manzo Allah ta sake ta yaji daɗi saboda an suturta musulmi wa waka sama sadaqata bainahum manzo Allah da kansa ya raba musu wannan abin da aka kawo din sara yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin walau bi kalimatin tayyibatin ku mana ku nemi tsari da wutar lahira ko da da tsagun dibino ne kana rike da dibino ka tsaga ka shi rabi rabin yana hannunka sai ka ga wani mabukaci ba shi in ka ba wa mabukacin ba mamaki da wannan rabin dibino za ka shiga aljanna shi Allah ba ruwansa eh dama aikin alheri komin gangantarsa ba a rena shi baka san da wani za a karɓe ka ba Allah ba ruwansa sai wani wanda kake renawa kake ganin ba komai bane sai Allah ya karbe ka da shi to shi yasa ba ake kula da aikin alheri annabi shi kai ko kalma mai dadi ne kalma mai kyau dai mutum ya zo yana nema a wajen kace Allah ya bada sa'a ko kuma ayi hakuri shikenan kalma shi mai kyau qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yarbaha azab mutum yayi magana mai dadi ko kuma ya ce ya ba da haƙuri shi ne magfiratun ɗin e ƙaunin ma'arufun ka yi haƙuri ka je ka dawo shi ne ƙaunin ma'arufun yanzu dai tukuna ba a samu ba amma ka je ka dawo ƙaunin ma'arufun ne kaga an sa masa akan zai samu wa magfiratun ka yi haƙuri Allah ya ba da sa'a to haka wannan kalma ta fi min sadakatin yadbau ha'azan ta fi mutum ya ba da sadakar ya dawo duk inda ya taru da mutane wane ɗazun nan ya zo ya dame dole sai da na bashi kaza to kaga ka bata sarakar da ka bayar ne to shine wala takunu wala takunu kallazina nasullaha fantahum anfusahum ulaika humul fasiqun wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun wala ta kunu kar ku kasance kallazina nasullaha kamar wanda suka suka yi sun manta da Allah mana sun manta Allah ne ya halishe su abinda Allah ya dora musu na ibada ba sa yi ba ruwansu da Allah ba ruwansu da harkar Allah da aikin Allah tara ko da aka wasu kamar bin Allah fa ansahum anfusahum Allah kuma sai ya basu da kansu an yuqaddimu laha khairan sai Allah ya hana su su tura alherin da za su je su samu ya amfane su a lahira to duk wanda bai samu alherin da ya tura wanda zai amfane shi a lahira ba wayannan mutane ula'ika humul fasiquna su ne fasikai Allah yakan ambashi kafirai da fasikai ma'ana alfasiku wanda ya daina ya ibin umarnin da aka umarce shi ya ki hannuwa da abin da aka hane aka hane shi ake ce masa fasikuna نعم لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب النار جنوتا ko ashabul jannati da jan aljanna la yasawi ba sa daidaita daban-daban ne wanda yake cikin wuta abin da yake tare da shi ba irin wanda dan aljanna yake tare da shi bane ashabul jannati ma abota aljanna wanda Allah ya sa su cikin aljanna humul faizuna sune masu babbar rabo duk rabon da Allah yake cewa qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون to waɗannan wanda masu rabo duk inda Allah yake cewa qad afla wanda ya samu babban rabo ma'anar samun babban rabo shine inda ake tsoro mutumin ya kubuta ya wuce abinda ake tsammanin za a samu shi ya samu fiye da haka to shine iflahi shine babban rabo din to jan aljanna dai sune masu babban rabo Allah ya sa da mu a ciki
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون Allah ya ce lau an zalna hazal ƙur'ana wannan aya da ta sauka jibril ne sai dama shi ke saukar da ayoyi to da ya saukar da wannan aya sai kamar yadda hadisi ya kawo to da ya zo karanta ta sai ya ɗora hannunsa a ka sai shi manzo Allah sallama kai ma ka ɗora hannunka a ka shi ma ya ɗora ya karanta to shi ne yake cewa duk wanda ya karanta wannan aya ya ɗora hannunsa a ka ya karanta ta duk wani ciwo na jikinsa Allah zai fi da ciwo ba zai daga nan dai farkon lau anzalna hadha alqur'ana zuwa ƙarshen sura lau an zalna hazar ƙura'an ala ce da na saukar da wannan alƙura'ani ala jabalin akan dutse ƙarahu jibrilu jibrilu ya karanta wannan aya ko da ya dahu ala ra'sihi ya ɗora hannunsa a ka ko fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala jibril shi ma manzo Allah ya aikata kamar yadda jibrilu yayi qala sai manzo Allah sallama ya ce man qara hadhihi al-ayata wanda ya karanta wannan aya ila akhir surati zuwa ƙarshen sura wadi an yadahu ala ra'sihi ya aje hannunsa ya ɗora hannunsa a kansa fa inna la yukhriju min jasadi kulla illatin Allah zai fidda dukkan ciwo daga jikin wannan mutumin la yakunu fi jasadihi maradun illa shafahu Allah babu wani ciwo da zai saura a cikin jikin wannan mutumin to kowane ciwo Allah zai warkar da shi illa samu sai dai mutuwa ita ce ba ta da magani shine law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin waja'ala fihi tamyizan kal insani lara'aitahu shine da dai Allah ya ce da dai na saukar da wannan Qur'ani akan dutse lara'aitahu da kaga dutsen khashi'an ya kaskantar da kai mutasaddian ya kikkece ya ninnike hatta aljabalu har dutse ma sai ya nike law sami hadha alqur'ana in yaji qur'ani kama tasma'unahu antum kama yadda kuke jin qur'ani la khasha lillahi tabaaraka ta'ala da dutse ya kaskantar da kai wata shakkaga ya tsatsage can da Allah yake karanta wa mutane maganan yahudawa can cikin bakara Allah yake cewa a wai zikar musa liƙaumi inna la yamurku an tazo bakara kalu قالوا لنا بكم قال انه يقول لنا بقرة لا ذلول تثير الارض ولا ارض ولا تسقي الارض مسلمة لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق فضبوا وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ندربوه ببادها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياتي لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك Allah ya ce sai zukatan Yahudawa suka ƙeƙashe suka bushe bayan ayoyin da aka nuna musu a fili masu suke ganin aya min ba da zalika fahiya kal hijarati sai duwatsun sai zukatan Yahudawa suka zama kamar duwatsu da duwatsu suka ji haka suka sha ba su yi kama da zuciyar kafiri ba au ashaddu qaswatan ai ma sun fi duwatsu bushewa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga nan sai duwatsu wasu suka tsage sai ruwa yake ta bulbula cikin dutse har yanzu zaka samu wani dutse ruwa yana fita a karkashin a cikin sa wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'u wani dutse kekkeshewa yake yi ruwa yana fita ya nuna dai shi baya kama da zuciyar kafiri wa inna min lama yahbidu min khashyatillahi wani dutse kuma gangarowa zai daga sama ya zo ya nike a ƙasa ya zama gari duk dai saboda ya nuna shi ba fa mai taurin kai bane baya wa ubangijinsa taurin kai taurin kai sai kafiri shine dutse ma inda ya ji ƙur'ani yanda mutane suke jin ƙur'ani in aka karanta ƙur'ani da dutse yana da kunne yake jin ƙur'ani da duk duwatsun duniya na sun nike shine lakasha lillahi tabaraka wa ta'ala da dutsen ya kaskantar da kai ya nike saboda tsoron Allah wata shakaga ya tsatsage min khashatillahi saboda tsoron Allah wa tilkal amsalu Allah ya ce waɗannan misalce misalce da nake yi na halin nasu ina saba wa mutane su ina gaya musu misali ina kawo musu misalai la'allahum yatafakkarun saboda su yi tunani haza misla anna quluba bani adama shaddu qaswatan min alhijarati masalun kai haza masalun wannan misali yana nuna cewa zukatan yan adam in dai dan adam ya zama kafiri to zuciyarsa ta fi ta dutse bushewa فإن الهجارة لو سمعت هذا القرآن لتخشعت da dutse ne ya ji wannan Qur'ani yadda mutane suke jinsa shi dutse da nikewa yake yi laushi na'am wallahu والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله ألا نندشين ألا allazi allan nan la ilaha illa huwa babu wani sarki abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi in ma wani yace zai bauta wani abu wanda ba Allah ba to haukansa yake yi shirminsa yake yi eh akwai ran da zai da shi da abin bautawan nasan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama za a je a tattara shi da shi da kayan banzan nasa a tura su wuta la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah inda an bautawa Allah shine an yi bauta daidai inda ya dace a yi ta al-maliku Allah shine sarki al-quddusu Allah shine tsarkakakke al-dahiru amma la yaliqu bi Allah ya tsarkaka duk abin da bai dace da Allah ba a danganawa Allah shi assalamu Allah shine mai aminci mai amintarwa zus salamati ma abocin amintarwa minan naqaisi shi Allah amintacce ne ba shi da wata tawaya ba irin halitta ba ne halitta kowace ce bata cika ba Allah shi ne shikakke Allahu ismuhu Allahu sunan Allah ne assalamu shi ma sunan Allah ne salamun zatan salamun sifatan salamun filan Allah salamu amintacce ne zatinsa baya kama da kowani zati sifar Allah ba ta kama da kowace sifa aikin Allah baya kama da kowane aiki al-mu'minu Allah nan shine mai amintarwa al-musaddiqu rusulahu shine wanda ya gaskata annabawansa bi khalqil mu'jizati da halittar mu'jiza kowane annabi in Allah ya kawo shi sai ya kawo masa mu'jizar da za ta tabbatar da wannan daga Allah yake awil musaddiqi lil mu'minina ma wa'ada lahum kuma Allah shine mai gaskata wa mu'minai abinda ya musu alkawari Allah ya yi alkawari وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ترى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا Allah ya yi wa mutane alkawari kuma yawanci akwai alkawari da yawa inda Allah ya yi wa mutane alkawari aljanna ya yi wa mutane alkawarin zaman lafiya in dai aka bi Allah in kaga matsala ta samu a duniya to Allah aka kaushewa idan aka kaushewa Allah sai Allah ya bar mutane da kansu amma in dai aka koma aka ɗauki tsarin Allah da shi ake amfani aka aka komai ya koma kan hukuncin Allah to Allah ko sai ya amintar da mutane lokacin da ake shari'a sahabbai da yake aikin Allah suke yi kuma shari'ar Allah suke yi sai ka tashi daga wani gari daga makka har madina kilomita 400 da ƙafa za a je ko shin naka ba za ka da ita ba balle kura balle wani abu balle wani mugu amma yanzu duniya da ta sake lamarin Allah Allah sai ya sa mutanen ma abin tsoro ne yanzu mutumin da baka sani ba in ka gamu da shi kana tsoronsa shi ma yana tsoronka da kuma dabbobi ake tsoro ana tsoron kura ana tsoron zaki ana tsoron irin waɗannan damisa da sauransu to yanzu ba zaki da damisa da waya a mutum dan uwanka shi na bin tsoro da kuma mutum dan uwanka in karu da shi in kashe assalamu alaikum magana ta kare sai shi maka wa alaikum assalamu an zauna lafiya har ku zauna ku yi ta tadi kuna hira har ku zama kamar abokai to saboda haka shi Allah so yake a koma kan tsarinsa sai a samu lafiya kuma ba za a taɓa samun lafiya ba sai ran da aka koma kan tsarin Allah ran da aka koma kan shari'ar Allah aka koma kan hukuncin Allah shikenan sai a zauna lafiya in kuma aka ƙi Allah sai ya bar mutane da kansu eh duk tsare-tsaren da mutane suke yi inda su za su shirya tsarin ba inda zai je rusashe ne sai an gama shirya shi an shirya an shirya shekara kaɗan sai wasu zo su shekari abu kaza bai zauna ba a sake tunanin Allah ne da ba sai an sake ba almuhaiminu Allah shine mai kiyaye kowa mai kiyaye komai arraqibu shine mai kiyaye komai ala kulli shay'in yana yana kallon komai yana kiwon komai al-azizu Allah mabuwayi ne mai karfi al-qawiyyu mai karfi ne ba abin da yake gagaransa al-jabbaru Allah shine mai dora duk wani kariyayye duk abin da ya karye na rayuwa ko na addini ko na zamantakewa ko na menene Allah ne mai dora shi tajabbara ala khalqihi shi yake dora halittarsa yajbiru khalqahu ala ma yuridu kuma shi yake tilasta halittarsa domin jabbaru tana da ma'anoni da yawa dori jabru ne a jabbaru samun rinjaye da ƙarfi shi ma jabbaru ne da saboda haka Allah ne yake tilasta mutane ya tilasta halittarsa ta koma kan abin da yake so in ta ƙi ma dai dolin ta za ta in ya nuna mata wata aya sai ta dawo almutakabbiru ubangiji mai girma ne amma la yaliqu bihi abin da bai dace da shi subhanallah amma yushrikuna nazza nafsahu Allah ya tsarkake kansa amma yushrikuna ga abin barin abinda kafirai suke hadawa Allah duk abinda kafirai suke cewa Allah kaza ne kaza ne duk babu ba haka bane Allah in ana so a san Allah a tambayi annabawan Allah ce sa wani kafiri da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wa shin Allah naka da kake cewa bauta masa mu dai allolin mu ga sunan wasu da da bishiya aka yi su wasu da dutse wasu da da zinari wasu da azurfa to kai kuma tun da dai Allah naka babba ne bai kamata ba za da dangana shi da dutse ko bishiya ba amma ba mamaki ko na azurfa ne ko na zinari ne amin zahabin huwa aw min fiddatin shin Allah naka na zinari ne ko na azurfa ne Allah sai ya bada amsa ya ce kul ka gaya wa wannan kafiri ka ce masa huwa Allah na shine Allahu ahadun Allah ne kawai daya Allahu samadu shi kadai ake nufi shine kuma mai biyan bukata lam yalid Allah bai haihu ba wa lam yulad ba haifi Allah ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun Allah ba shi da kowa ba mai kama da shi shikenan shi ita ce amsar in ya gane ma oho in bai gane ma shikenan ne هو الله الخالق والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الله نندي شيني الله الخالق شيني مهلي شي duk abin da ka gani da babu shi daga Allah ya kawo shi ya zama akwai shi albari'u shine mai kirkira shi wani in zai yi wani abu sai ya samu wani abu wanda Allah ya yi ya har hada sai ce ga ya kawo nasa a kai naka mana wanda Allah bai yi ba ba zai yi ba sai dai ya nemo abin da Allah ya yi ko karfe ko roba ko bishiya ko wani ko kasa ko dutse ko haka da ya har hada sannan ya kawo shi shi ma ga abin da ya yi a ba kai ba dai ka hada amma ai ba kai kai shi ba ba kai kai dutsen ba ba kai kai karfen ba ba kai kai robar ba ba kai kai bishiyar ba ba kai kai takaddar ba komai ba abin da kai kai dai har hadawa kai to in ka hada in Allah ya yadda sai ya sa ayarsa a ciki shikenan abin sai ya amfani yadda kake so in Allah ya ga dama kuma sai ka gama yin sa Allah ya ki in ya ki shikenan abin ba zai motsa ba ba zai amfani ba saboda haka duk abin da ake yi Allah ne yake yarda sai ya sa ayasa a ciki eh, amma ba wannan abin ne yake da tasiri ba Allah ya nuna mana tasiri nasa shine mai tasiri misali jirgin sama yana ɗaukan mutane da yawa tafiya sai ya tashi a rana ɗaya zai tafiya mai yawa kwado fa tafiyar kwado shi tsalle ma yake yi kwado in ka bi shi in ka ce za ka bi tafiyarsa nan da nan kafin ku je wajen sai Allah kada ya san lokacin da za ku bata amma da yake wancan kai tsaye ne Allah ya yi shi wannan kuma abinda Allah ya yi aka harhada aka yi shi idan suna tsaye ga kwado a tsaye ga jirgin sama a tsaye sai gobara ta tashi da wannan tsallen sai kwado sai ya wuce ya gudu sai ya tsira daga wannan wutar jirgin sama sai ya kone saboda mai shi ba zai iya motsawa ba sai an motsa shi shi ga wannan Allah ya riga ya sa masa abin motsin a jikinsa zai iya motsawa ya tafi eh yana tafi a hankali hankali din kafin wutar ta iso shi ya tafi shi ko wannan yana tsaye in dai ba wani wanda ya shiga a ciki shikenan a nan din wutar za ta same shi ta kona shi ko Allahul Khaliqul Bari'u Allah shine mai kirkira al-munshi'u min al-adami shi yake kirkiro abu daga babu babu abin kwata-kwata babu misalinsa ba alamansa Allah sai ya kawo shi al-musawwiru shine kuma yake surantawa duk abin da ake yi kamanta wani abu wanda Allah ya yi ake yi duk abin da aka yi a duniya duk abin da wani ya zo ya harhada yana kamanta wani abu na Allah ne jirgin saman ba kifi suke kamantawa ba kifaye ne yadda jirgi yake haka Allah ya kifinsa to mai jirgi kuma da ya zo sai ya suranta shi irin surar kifi to yayi nasa mana wanda baya kama da kifin al-musawiru lahu al-asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau at-tisatu wa tis'una suna 99 al-walidu bihal hadisu wanda hadisi yazo da su hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ta'ala 99 isman mi'atun ghairu wahidin man ahsaha da khalal jannata Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya casa'in da tara duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna su ne Allahu ko huwa Allahu lazi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basidu al-khafidu ar-rafi'u المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور yusabbihu lahu ma fis samawati duk abin da yake cikin sammai yana wa ala tasbihi wal ardi duk abin da yake kasa yana wa ala tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk abin da kaga Allah ya halitta akwai zikiri akwai ibada da Allah ya bashi tsakaninsa da Allah yana wa Allah ibada shi baya kaucewa baya bacci baya mantuwa shi yasa ma baya shi baya sha kawai ibada sai yake yi wa huwa shi Allah al'azizu mabuwayi ne ya gagari kowa da kowa ya gagari komai da komai alhakimu Allah mai hikima ne hazil ayatu azimatun wannan aya babba ce almuqiu mai shiga cikin ran mutum law anzalna hadha alqur'ana ila akhir sura zuwa ƙarshen sura qala rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama ya ce ya faɗi wasu kalmomi ce man qara hadhihi al-ayata wanda ya karanta wannan aya ba da an qala a'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim in ka faɗi wannan a'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim sai ka karanta law anzalna hadhal qur'ana zuwa ƙarshen sura wa qala Allah ta'ala bi sab'ina alfa malakin yusalluna alayhi hatta yumsiya Allah zai wakilta mala'iku dubu saba'in za su yi ta wa mutum salati mana za su yi ta neman wa mutum gafara tsakaninsa da Allah har in ka karanta shi da safe har yamma suna nan suna maka kaga ko baka ibada ma ana maka kenan wa in mata fi zalikal yaumi idan mutu ya mutu a wannan rana mata shahidan ya mutu shahidi wa man qala hina yumsi wanda ya faɗe ta yayin da gari ya waye shi kuma kana bi tilkal manzilati shi ma dai haka mala'iku za a wakilta sai ta masa eh, neman masa gafara suna masa ibada har gari ya waye wa qala ibnu juzayy ibnu Juzay- juzayy yace قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكمادي بسنده إلى ابن مسعود قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت هنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ يدك على رأسك قلت ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي وقال قرأ جبريل القرآن فلما انتهى إلى هذه السورة قال لي ابدأ يدك على رأسك يا محمد قلت ولم ذاك قال إن الله تبارك وتعالى أقرأني القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى هذه الآية آخر سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها فقال يا ربي ولم ذاك قال لأنه شفاء من كل داء إلا السام السام الموت لا بد لكل أحد أن يموت wannan hadisi shi ake ce masa musalsal hadisi wato wanda yake da isnadi wanda isnadinsa an yi kaza an yi kaza musalsalin amma ala wasfin ata mislu amma wallahi an ba nil fata kamar misali akwai hadisai wani lokaci kamar hadisan da sai na aliyu ya karba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace masa aliyu rufe idonka sai ya rufe idonsa sai ya karanta masa hadisi to shi ma aliyu zai bada zai ce ka rufe idonka in mutumin ya rufe ya karanta masa ya ce to haka annabi ya yi mini ko kuma ya ce kawo hannunka ko kuma ana zaune sai annabi ya tashi ya tsaya sai ya bada hadisin to shi ma sai ya ce kai ma tashi shi ma sai ya tashi to irin sai ake ce masa musalsal to irin wannan hadisin kenan ibnu juzayy ya ce na karanta qur'ani akan malamin mu mutumin kirki abu abdullahi ibn al-kammadi da sanadin qur'anin wato shi ilimi tun da yake kowanne ne yana tafiya da salsalarsa eh akwai salsalar da hadisi wai ko kuma karatu yake tafiya da shi shi yasa hadisai suke da malaman su ake ce musu shuyukhul hadisi shehunan hadisi qur'ani yana da malamansa wanda dole in za ka karanta qur'ani wajen waye ka karanta mutum ba zai tashi kawai ba ya zo duniya ya ce ai kawai ni haka na iya qur'ani waye koya maka a'a akwai dai inda ka koya to wanda ya koya maka shine malaminka shi kuma akwai malaminsa shi ma akwai malaminsa har a dangana ga ƙari wanda ya karanta wannan ƙira'ar shi kuma ya dangana ga sahabi ko kuma tabi'i tabi'i ya kai ga sahabi sahabi ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine karatu ya inganta yace ya karanta mini ya karanta da ni qur'ani sai ya gaya mini salsalarsa wane ne ya koya mini shi kuma wane ne ya koya masa wane kuma shi ya koya masa har ya dangana ga Abdullahi dan Mas'udu sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai shi Abdullahi bin Mas'udin sai shi karatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallama da na ina yi karatun Qur'ani wajen Annabi shi ya koya min shi sallallahu alaihi wasallama falamma balantu huna da na zo ƙarshen suratul hashiri qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce mini du'a ya daka ala rasika ka dora hannunka akan akanka qultu nace walima zaka ya rasulullahi ya zai in zan yi karatu sai na dora hannuna shi a nan dai ka dora hannunka nace masa fidaka abi wa ummi da uwata da ubana duka fansa ne a gare ka ina so in ji in samu ƙarin ilimi su ba suna ja da ja da annabi ko challenge ba a suna tambaya ne su samu ƙarin amfani da fa'ida sai faƙara sai manzo Allah sallama ya ce bara jibrilu alqur'ana jibrilu ya karanta qur'ani falan mantaha ila hadhihi surati da yazo kan wannan sura qala li sai ya gaya mini inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace min da ya daka ala rasika ka dora hannunka akan ka ya muhammadu sallama qultu walima zaka ni ma sai na tambaye shi nace me yasa qala sai jibrilu yace inna allaha tabaaraka wa ta'ala aqra'ani alqur'ana sai jibril ya ce Allah ne ya koya mini qur'ani ya karantar da ni qur'ani inji jibrilu fa da raba fihi sai misali falan mantaha ila hadhihi al-ayati da yazo wannan aya akhir suratul hashr amara al-mala'ikata sai Allah ya umarci mala'iku ya ce musu anta da aidiha ala ru'usiha duk mala'ika ya dora hannunsa a kansa za a karanta waɗannan ayoyin faqalat sai mala'iku suka tambaya suka ce ya rabbi ya ubangiji walima zaka me yasa zamu ɗora hannayen mu aka in za a karanta wayannan ayoyi ƙara sai ubangiji ya ce li'annahu shifa'un min kulli da'in wannan ayoyi ai waraka ne ga dukkan ciwo illa samu sai dai mutuwa ce ita ce bata da magani a samu almautu labudda li kulli ahadin an yamuta ba makawa kowa sai ya mutu to wannan dai shine karshen wannan sura suratul hashri na'am نعم Mm.
سورة الممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
سورة الممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد خفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا وأنا سورة أنا شمت سورة الممتحنة آه تنادى آيوي قوم شاء أكو an saukar da ita a madina gaba ɗayanta da yake yawanci surori wasu na ƙasa ƙasa nan da yake wasu suna da shari'a amma da kuma maganan jihadi yawanci a madina suka sauka tana farawa da- kamar yadda kowace sura ta fara ita ce shine bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a Allah ya ce kar ku dauki maƙiyina maƙiyinku ku mai da shi masoyi in ka san mutum maƙiyin Allah ne to kai kar ka so shi kar ka so shi kamar yadda ya kamata ka so masoyin Allah tulquna ilaihim bil mawaddati ku dauki soyayya ku gaba ɗaya ku miƙa wa maƙiya Allah a kada mutum yayi haka sababu nuzuli hadhihi al ayati sababin saukar wannan aya nazalat sa aya ta sauka ne fi hadib ibn abi balta'ata hadib dan abu balta'ata كان الرسول صلى الله عليه وسلم من ظل لما رجع من الهديبية da ya dawo daga sulhin hudaybiya ba da bai'atin ridwan bayan an masa bai'an nan ta ridwan wa salaha quraishan ya je yayi sulhu da quraishawa shekara ta shida kenan da hijira kana fi janibihi arabun akwai larabawa a kusa da shi yuqalu lahum khuza'atu ana ce musu khuza'a kabila su kenan inda mu ila nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun tare wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu idza harabahu quraishun hum yansurunahu suka ce idan quraishawa suka kawo wa annabi hari su ko za su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wandamma banu bakr ibn wa'il banu bakr ibn wa'il ila quraish su ko banu bakr ibn wa'il su ko sun je sun tare wajen quraishawa to fata hada nabi sallallahu alaihi wasallama wa khuza'atu ala annahu ala annahum in harab in harabarhum banu bakr ibn wa'il sai qumu bin nusratihim kama ta halafa banu bakr ma quraish su khuza'a sai suka zo suka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan banu bakirin suka kai musu hari ma'ana idan su- suka kawo annabi kai hari tunda sun haɗe da ƙurashawa ƙurashawa kuma ya gane za su yaƙi annabi ne idan suka kawo hari su banu ku za a suka ce su kuma za su taimaka wa manzo Allah sallama za su kare shi daga waɗancan haka suka yi wannan yarjejeniya su waɗancan banu bakirin suna tare da ƙurashawa maƙiya annabi kenan su kuma waɗannan khuza'a suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka yi haka falan ma raja rasulu sallallahu alaihi wasallama da annabi ya dawo daga sulhun hudaybiya ba da samaniya ta ashirin bayan wata takwas a qut- eh, qutila qatilun fi khuza'ata to wannan wanda suka yi alkawari da annabin nan sai wani aka kashe wani a cikin su khulafa'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi rantsuwa da annabin nan da za su kare shi qutila minhum a'da'u ah, qatala minhum a'da'uhum qatilan maqiyansu sai suka kashe musu mutum daya fa arsalu ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai suka aika wa annabi suka ce an musu kisa ma'ana an kashe musu mutumin su wa qalu shi'ran suka faɗi ma wata suka yi wata waka manmunuhu anna quraish law harabuhu aw fattaku bi qaumihi fa innahum sayansuruna nabiy sallallahu alaihi wasallama a cikin ayar suke cewa to quraishawa in suka ce za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma suka ce za su zo su wa- tarwatsa mutanen manzo Allah suka ce su ko za su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa ha ada'uhum qatalu minhum sai suka ce to ga abokan gaban su sun yi musu kisa fa hal yansuruhum annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah zai taimake su su ma yanzu tunda an musu kisa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ansurukum zan taimake ku walau kuntu hadi ko ni kadai ne zan taimake ku فوالذي نفسي بيده لا أخرجن ولو وهدي لنصرتكم ولا نصرني الله إن لم أنصركم النبي يقول زن فتا كوني كدين دون إن تيمكيكو نارا إذا الله كما in dai kuka ga ban taimake ku ba to in- ina tsammanin ban samu taimako daga Allah ba ma kenan ma'ana dai ala kulli halin ya karfafa cewa zai taimake su wa kana idza karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila muawanati khuza'ata idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zai taimaka wa wayannan banu khuza'a wannan kabilar satakhruju quraishun ila muawanati bani bakr ibn wa'ilin su kuma quraishawa tun da sun yi alkawari da wadancan wanda suka yi waɗannan kisa su ko za su tashi zai za su taimaka eh, za su taimaka wa wadancan wanda suka yi kisan ko ta kunu harbu bayna nabi sallallahu alaihi wasallam wa quraishin sai yaƙin ya dawo tsakanin annabi da quraishawa ai dama dukan su rabuwa suka yi khuza'a sun rabu da annabi ne banu bakrin sun rabu da quraishu ne to i- tunda yanzu banu bakrin sun zaukani khuza'a to yanzu idan suka ga annabi suka samu annabi ya shiga yaƙi to su za su zame ba mamaki su zame su kuma waɗancan banu bakrin su ma su zame yaƙi ya dawo tsakanin annabi da quraishawa kuma wata jihazan nabiyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya shirya ya shi ila makkata zai tafi makka rasan likitali quraishin zai tafi saboda yakin quraishawa wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwari an gazawatihi yaktumu sirrahu annabi in zai tafi yaki baya gaya wa mutane yaki za a tafi sannan kuma yakan gaya wa dai wanda amintattu sai shi kawai a shirya za a yi tafiya kuma yakin in za a tafi misali in gari yana arewa da gari sai shi za mu yi kudun nan sai a fita ta kudu sai an fita kudu sai a juya eh saboda ba mamaki ko akwai wani dan leken asiri to in ya ji za a tafi arewa ba sai ya ji ya gaya wa waɗancan ba kaga waɗancan in ma- makiya ne suna arewa suna shiri ba su ji labari ba shikenan sai an fita ta kudu sai a juya sai a ji a same su to amma in sun ji labari kuma fa kafin a je ma kaga sun gama shiri to shine wa ya kulu yana cewa man katama sirrahu malaka amrahu duk wanda ya boye sirrinsa ya- ya mallaki lamarinsa idza arada al-ghazwa li hadha al-janibi yas'alu an al-masharib wal manahil min al-janib al-akhari ikhfa'an li sha'nihi illa faru makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi yaki misali in arewa za a tafi aje ayi yaki sai ya dinga tambaya ni hanyar nan ta in aka fita daga ku- kudancin garin nan a ina da ina ne za a samu zango a ina ruwa yake a ina kaga kowa sai ya ta tunanin ai kudu za a fita ai tai ai ta tafiya alhali ko in an fita arewa za a yi eh za a fita ta kudun amma arewa za a koma haka yake yi Ah, saboda ya boye lamarinsa sai farhu makkata ne kawai annabi ya gaya wa kowa za mu tafi bude makka shikenan nan kuma dama a lokacin mutane sun riga sun yi yawa an samu sahabbai suna da yawa sosai kuma an fita dama Allah ya riga ya alkawari ya ce za a je a bude makka idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba to tajahazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama ya shirya wa kullu man dakhala alaihi min sahabati yubayihu duk wanda ya shiga cikin sahabbai yayi wa annabi baya ce shi kan tunda ka shirya mu ma muna muna shirye wa yaqul law yana cewa tahayya ana uharibu quraishan annabi yakan gaya wa sahabbai ya ce musu a shirya za mu je mu yaƙi quraishawa ne sami abubakarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutajahizun liqitali quraishin fi makkah sai na abubakar ya ji labarin manzo Allah sallama zai je makka ya yaƙi guraishawa fata sai ya zo wajen manzo Allah wala ya ji da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai samu annabi ba shi sai na abubakar wasa ala aisha ta tambayi na na aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minina fa qala law ta ce masa ijlis hatta yatiya ka zauna annabin zai dawo tasalu sai ka tambaye shi in kana azama ala shay'in yukbiruka bihi ai ba abin da annabi zai bai gaya maka ba in dai har ya riga ya tabbatar zai yi wannan aikin to zai zai sanar da kai lam tasha an tufsiya an tufsiya sirra zawjiha ba ta so ta boye wai ta bayyana sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ata rasul sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya zo fa qara sai ya gaya wa sayyidina Abubakar yace masa tahayya ya Abubakar ligita li quraishin bi makkata kashiriya za mu je mu yaƙi shawa a makka faraja hazo ila farhi makkata to sai suka shirya suka tafi bude makka to shine haka aka tsara tafiyar farhu makkata fa samiya alu makkata bi zalika mutane makka suka ji labari annabi zai kawo musu yaƙi fa ba su ba su fiyana annahu yati lir rasul sallallahu alaihi wasallam yajaddidu ma hu kitab sulhi nam sai suka aika suka aiki sarkin su abu sufiyana abu sufiyana da ba sarkin annabi ne a lokacin bai musulunta ba shine sarkin makka suka ce masa ya zo da ya samu annabi su sake jaddada alkawarin sulhun nan mana kar ayi yaƙi wayan gayyiruna shuyuda shuruda ko da yake sun canja sharuɗa kama habba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake zo sun da sun yi wasu tsawaran sharuɗa annabi ya karɓe su yanzu suka ce to sharuɗan can duk an rushe su a koma kan sharuɗin da annabi yake so wala yuharibuhum kada annabi ya yaƙe su fa ta abu sufyana walam yalqa annabi sallallahu alaihi wasallama abu sufyana yazo bai gamu da annabi ba to kissa tana da yawa dole mu ajiye ta sai gobe sai mu tashi akan ta insha Allah eh alhamdulillah a lokaci ya inja alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu yaya nisan tafiyar da mutum zai iya ajiye azumi take eh tafiyar kasru ce na in dai kai tafiya tunda yanzu da kilomita muke aiki na eh ba mil bane na in dai tafiya ta kai kilomita saba'in da biyu na shikenan na ita ce ake rage wa sallah na ita kuma ake ajiye wa azumi na in dai tafiya ka ta kai in ka tashi daga inda ka tashi misali daga nan garin za ka je garin da ya kai mil wa kilomita saba'in da biyu shikenan za ka iya ajiye azuminka ah, za ka iya kuma ah, za ka yin kasuru ma'ana za ka rage sallah na Mm, na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa wai idan ta yi ciki yana wahalar da ita haka wajen haihuwa ma kuma tana shan wahala amma a baya ta haifi yara saboda larura ya sa ta yi amfani da family planning kuma yanzu tana jin alamar kamar tana ɗauke da ciki shin za ta iya zubar da wannan ciki saboda kauce wahala aha. to ai wa- wancan cikunan da ta yi na farko sun kashe ta ne wannan ma ba zai kashe ta ba yauwa ta yi ta addu'a ta yi ta roƙon Allah Allah ya- Allah ya sa ta ta sauka lafiya yauwa in ya- in ya so in tana tsoron wahala to ta dinga ko rubutawa ko tofawa ta dinga tofa bismillah bismillahir rahmanir rahim kafa 21 a ruwa kullum ta sha in tana yi za ta haifu lafiya ba abin da ya same ta insha Allah Na'am. sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu zan iya ba wa ‘ya'yana mata da suke ɗakunan mazajensu zakka?
eh eh in dai za a in ka ba su ai su ai ba ba shi yadda su baya kanka ai duk wanda shi yadda shi baya kan mutum zaka iya bashi zakka ko jajenka maza ne in suka riga suka yi gidajensu kowa da gidansa shi yake shi da iyalansa to ai yanzu kun raba ba abin da ya ka- ya hara ka da shi dama tun da ya riga ya balaga ai ba kai kake shi da shi dole ba yawa to tun da yana shan gidansa to za ka iya ɗaukar za- wani abu na zakka ka bashi ka taimake shi kenan shi ma a matsayin fakiri tunda ba shi da shi kai kuma kana da shi haka jaya matan ma zai iya ba su zakka su yi bukatarsu eh ba damuwa na Mm.
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mu ne muka karbi dariƙa a nan garin amma a garin mu ba a yin wazifa sai mun je wani gari mai ɗan nisa da garin mu to shehu za mu iya yin tamu wazifar a garin mu ko kuma sai mun je wancan gari aha ai ba lalle bane ku je wancan garin ku yi a inda kuke na eh in kuka fara yi inda kuke din Allah zai zai kara kuma sai ku karu ku yi yawa na eh ko mutum ɗaya ne a gari shi kadai ne yake da riga to ya shiga da wazifarsa shi kadai Allah zai kawo masa na biyu Mm.
eh da haka da haka har har su samu ma su dinga yi a gidansu ba sai sun je masallacin wani ba balle a samu rigima na eh tunda sauran garin duk ba ba a yi to mutum in yana yi ya dinga yi shi kadai in kuma sun bi sun kai biyu su samu waje inda za su yi inda wani ba zai musu magana ba suna ta yi suna ta yi har Allah ya kawo musu tsari Mm.
Mm.
na sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya ce mu ta yaya ne ne mutum zai san ilimin kaidin kaidin zuciya da kudurce kudurcenta da kuma sharrukanta kamar yadda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa a ruhul adab sannan kuma ta yaya ne ne zai kauce zai kukuta daga sharrinta to yanzu wannan mai tambayar yayi hakuri lokacin mu ya kare amma gobe ya dawo insha Allah za mu yi masa za mu bashi amsa tambayarsa na eh Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya samu cikin wannan yake da cikin wannan wata Allah ya ba mu albarka wannan wata Allah ya ba mu albarka annabi sallama Allah ya biya bukatun mu na duniya da na lahira Allah ya biya bukatun mu na zahiri da na badini Allah ya samu cikin wanda yake da cikin wannan wata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ركعت ما سوانا سرقت لك وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المجرزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين